بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الساجوة أولا سافية الهميس سافير أشرين ترى قوة ربيع الأول hijira na da alif 438 daidai da 29 ga watan 12 alif 2016 miladiyya insha Allah ta'ala yau ma kamar kullum za mu dora ainihin wato wannan karatu bi ibnillahi ta'ala a cikin wannan littafi mai suna la ilaha illallah ma'anaha shurutuha da waqiduha fadluha wallafar babban malami Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Islan Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan kuma shine darasin mu na 18 a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma yin aiki da abin da yake shi ne mafi daidai a darasinmu da ya gabata malin ya mana bayani dangane da dukkanin wanda ya sanya tsakanin allah da wani a matsayin tsani yana roƙon shi neman biyan bukatu yana neman taimakonsa yana dogaro da shi a matsayin shi na wanda ba allah ba to wannan ya kafirta da ijma'in al'ummar musulmi me yasa ya kafirta malamai suka ce saboda ya sar yadda haƙƙin Allah zuwa ga wani Allah wanda kuma wannan shine asalin abin da ke kai mutum zuwa ga shirka da Allah madaukakin sarki a yau za mu tashi ainihin wato annaqidu thalith abin da ke warware kalman shahada abin da ke sa mutum ya ridda ya bar musulunci gaba daya za mu tashi ana uku yau insha Allah ta'ala malin ce annaqidu thalith abin da ke warware wannan kalma ta la ilaha illallah na uku man lam yukaffir al-kafira alladhi ittadaha kufrahu alladhi ittadaha kufruhu fil qur'ani was sunnah dukkanin wanda bai kafirta wanda kafircin shi ya bayyana karara a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ma ya kafirta me wannan magana ke nufi misali ka kalli kiristoci da yahudawa sai mutum ya ce a'a shi ba zai ce musu arna ba shi ba zai ce musu kafirai ba saboda su ma suna kan addinin su ne yin wannan magana jama'a ya fitar da mutum daga musulunci saboda wannan yana kokari ne ya yi jayayya da Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ke ce kamar Allah bai san cewa su waɗannan Yahudawa da Kiristoci kafirai bai ina fata an gane wannan a shi yana ganin cewa babu laifi a iya zamantakewa da su ba wani matsala dan me zaka ce mai kafiri wani ma wanda ke kiran kansa musulmi wata rana zaka ji ya ce wani arni ya ka to shi ne ya mutu in ka ce yana wuta sai ne ci haba ya zaka mai wannan hukunci kai dai kamar hukunci na wurin Allah to jama'a wannan magana ma kafirci me dalili saboda ayoyi na alqur'ani mai girma sun nuna cewa dukkanin kafirai yan wuta ne duk mutumin da ya mutu yana shirka da Allah madaukakin sarki dan wuta ne Allah ta'ala ya faɗi wannan a cikin alqur'ani innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar yahudawa da kiristoci kuma allah ta'ala ya faɗa mana yayin da littafi ya zo musu daga wurin ubangijinsu yana mai gaskata abin da suke kai a gabanin haka sun kasance suna ainihin wato faɗa wa mashirkan larabawa cewa in wannan annabi na ƙarshen zamani ya zo za mu yi imani da shi za ku mu zo mu yaƙe ku murƙushe ku amma yayin da wannan abin da aka yi musu alkawari a cikin littafinsu ya zo sai suka kafirce masa haka Allah ya faɗa walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih sai Allah ce fala'natullahi 'ala al-kafirin kaga sai Allah ya ce kuma tsiron Allah ta tabbata akan kafire a cikin ayoyin alkur'ani da dama waɗanda ba za su kirgu ba Allah ta'ala ya kawo kafircin waɗanda suka kafirci jama'a ina fata an gane wannan kuma Allah ta'ala ya bayyana mana a cikin suratul bayyana cewa waɗannan mutane da yahudawa da kiristoci da mushrikan larabawa da dukkanin sauran masu shirka da Allah ba su kafirce ba sai bayan hujja ta bayyana gare su karara daga wurin Allah madaukakin sarki lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina an gane wannan ko dan haka ka'ida ita ce man lam yukaffiril kafira duk wanda bai kafirta kafiri kafirin nan ba wanda allazi tawaha kufruhu fil qur'ani was sunna wanda kafircin sa ya bayyana karara a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ma ya kafirta jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imani malai yace sawa'u ɗaya kana al-kafiru yahudiyan aw nasraniyan أو مجوسيا أو مشركا أو ملحدا ديني wannan kafirin ba yahude ne ko ko kirista ne ko ko ba majusi ne masu bautan wuta ko ko mushriki ne wanda yake hada Allah da wani yake bautan wani Allah aw mulhidan ko kuma wanda yake mai wuce iyaka ne a cikin addini masu hukunta hankali akan shari'a irinsu ne ko irin waɗannan mutane ne jama'a ijma'an waɗannan mutanen kafirai ne kuma 'yan wuta ne duk wanda ya mutu akan wannan tsari zai dawwama a wutar jahannama Allah ka kiyashe mu aw ghayra zalika nan inda mali ya sa maka nuqta ko guda uku ya sa maka wasu point point guda uku ma'ana da da da da da kai ta kirgawa duk yawan su waɗanda in dai bai yi imani da Allah ba ko to wannan za a tabbatar da kafirkin sa karara ina fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu aw ghayra zalika min asnaf al-kufr ko kuma wasu ma waɗanda ba waɗannan ba amma nau'o'i ne na kafirci aw shakka fi kufrihim ko ma mutum ya shakka game da kafircin su ce to addinin nan da dillalibe ne ba ma wanda ya san da yana kan gaskiya sai an tashi kiyama to jama'a faɗin wannan magana ita kanta ridda ce me me yake nawa riddan shakka yake game da addinin sa yana shakkan cewa shi yana kan addinin gaskiya kuma kan samu wasu daga cikin gurbatattun musulmi hatta cikin yan siyasa ana samun masu irin faɗin wannan magana in ya je coci wajen campaign sai shi dama mu kiristoci mu da ku dukkan mu ɗaya ne muna bin kaga cewa ɗaya ne shi ma jama'a wannan kafirci ne ya fitar da mutum daga musulunci me yasa wannan Allah ce afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa yanzu mutumin da ya zama mumini bawan Allah da ya imani da Allah kaman kana fasiqa zai ɗaya da wanda yake fasiki kuma kafiri Allah sai ce la yastawuna wannan fasik din ana ana fin kafiri Allah ya ce la yastawuna ba sa taba daidaituwa su yi daya أما الذين كفروا أما الذين أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون سألت مكة وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كما جي وأن سكا زمان فاسقي سكا كافر تشيو الله توسو يموتني مقومة تشيو جهنم kenan masu zuwa taron interfaith cewa wai to shikenan ana son a sami wani ainihin wato a cikin wani gibi a cikin musuluncin nan a ce to ana son a samu sasanci tsakanin musulunci da kiristanci saboda a yi daidai jama'a shi ma kasantuwa a cikin irin waɗannan mutane yana kai mutum zuwa kafirci don babu wani haɗi tsakanin musulunci da arnanci annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a fadansa tare da sahabbansa sahabi Umar bin Khattabi radiyallahu an yazo da ainihin wata takarda ta littafin at-Taura yana karantawa yana cewa ya Rasulullah jibinan yayi da abin da ke cikin Qur'ani jibinan yayi da abin da ke cikin Qur'ani yana juyawa sai ga manzon Allah ya murke fuska manzon Allah fuskar shi ta canza yayi fushi shi ya Rasulullah to a gafarce ni ya Rasulullah anima mun gafarin Allah akan wani laifin da nayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka sani cewa babu wani annabi a bayana kuma da annabi Musa yana raye a yau da ba zai taba yin wani addini Allah ya karba ba sai in ya bi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wancan littafin ya riga ta shi aiki dan haka kokarin daidaitawa ko kace a'a ai suwa na ba kafirai bane ko ba arna bane ko ba kaza bane jama'a wannan yana kai mutum zuwa kafirci dole ne a matsayinka na musulmi sai ka kafirta wanda Allah ya kafirta shi wanda ko Allah bai kafirta shi ko manzansa ba a cikin sunnarsa ingantacciya to wannan ba ka da daman ka ci za ka kafirta shi jama'a Allah ya sa mun gane wannan Allah ta'ala ka dacar da mu to shine malam yake au shakka fi kufrihim ko kuma mutum ya samu wani sofa ne na shakka game da kafircin kafirai aw sahaha madhhabahum ko kuma ya inganta wani wata hanyar su da suke bi yace maka kai ani tsarin ka tsarin wallahi banda dai wannan mutanen anaya amma tsarin siyamu tsarin siya burge ni ya fi tsarin ya fi tsarin mu musulmai in dai wannan tsarin ya fi tsarin mu mu musulmai to jama'a wannan ma yana kai mutu zuwa kafirci kamar kana cewa ne abinda Allah ta'ala ya hukunta ya gane cewa kuma ya fi zama alkhairi ga mu halittu mu musulmi da muka yi imani to abinda waɗancan arnan suke ya fi wanda Allah ya hukunta mana mu rika yi jama'a ina fata an gane wannan shine ma'anar awsahaha madhhabahum ko kuma ya inganta wata madhhabarsu ko wata hanyar su da suke bi na na aiwatar da ainihin wato tsare-tsarensu ko dokokinsu faman fa'ala shay'an min zalika duk wanda ya aikata daya daga cikin waɗannan ababen da muka lissafa faqad kafara to wannan ya kafirta jama'a ina fata an gane wannan yawwa wannan ka'ida ce waɗanda malami suka kawo domin ka'ida ita ce wajibi ne kai kai imani da Allah dole ne kuma ka kafirce wa tsagutu haka Allah ya faɗa ko لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها جماعنا فتان قالوا أنه دان هكا قائدة كينان جماعة to dukkanin wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan jama'a ko to bai kafirce wa tsagutu wanda Allah ta'ala ya yi umarnin da cewa ainihin wato a kafin cewa ba kamar ka ce ya yi imani da cewa la ilaha ba abin bauta amma illallahu bai tabbatar da shi ba kenan akwai wani wanda a iya bauta wanda ba Allah ba jama'a ina fata an gane wannan wannan shi daga cikin ainihin wato abinda malamai suke faɗa jama'a domin dole ne sai an wayi gari ka barranta daga bautan wani Allah dukkanin wata doka da ba ta Allah ba wani tsare-tsare da ba na Allah ba to dole ne ka kafirce musu dole ka juya baya ga barin waɗannan al'amura in dai kai musulmi ne musulmi kuma na ƙwarai jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka datar da mu malai ce wa zalika wannan ko ya kasance ne bi anna Allah qad kaffarahu saboda Allah madaukakin sarki da kansa shi ya kafirta yahuda wannan da mushirikan nan da ainihin kiristoci gaba daya wa hadha alladhi lam yukaffirhum qad dadda Allah wa rasulahu wanda ko yace shi ba zai kafirta su ba to wannan shi yana kishiyantar Allah ne da manzonsa sallallahu alaihi wasallam jama'an gane wannan ko Allah ya ce kafirai ne manzon Allah ya ce kafirai ko kace a'a gaskiya hukuncin nan aka masa yayi tsauri da yawa su ma mutanen a dai duba a dai duba a gani su ma dai ya kamata dai a musu uzuri a musu uzuri eh su ma dai ba sun yi kafircin nan saboda jahilci ne ja su zuwa kafircin nan saboda haka ai musu uzuri to jama'a ko wannan maganar mutum ya faɗa ko ya riga ya bi musulunci saboda ai cikakken imanin shine ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ka tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya tabbatar jama'an gane wannan ko sai ma ce falam yukaffirhum wanda ya ainihin kishinci Allah da manzansa za ga baya kafirta irin waɗancan mutane aw shakka fi kufrihim ko kuma mutum yayi shakka game da kafircin su aw sahaha madhhabahum ko kuma ya ainihin wato inganta hanyoyi da kuma tsare-tsare irin na rayuwarsu ko na bautansu fa yakunu mu'taridan 'ala Allah hina kaffarahu to wannan sai zamto yana kokarin bijirewa Allah ne yana kuma kishiyantar Allah wajen yin hukunci yayin da Allah madaukakin sai ya kafirta su shi kuma yana cewa a'a Allah bai kamata a kafirta waɗannan mutanen ba Allah a dai duba a gani Allah Allah a dai duba a gani jama'a ina fata an gane wannan kamar haka mutum yake son ya faɗi wanda wannan zai nuna maka muni na abin da wasu daga cikin waɗanda ake kira suna suke cikin ainihin wato lebar musulmi suke aikatawa kamar da muke gani ake yadawa a kafin yaɗa labarai za mu ga 'yan shi'a sun je coci a kaduna har da hotuna aka ɗauka ga sun da hijabinsu a cikin coci cocina sun je suna ma kiristoci murnan kirismeti to yanzu wannan wani addini kenan kaga yanzu wannan so yake ma ya joni ko ya ce ai gaba ɗaya a haɗe ake a cure a mulmule ilo ne ta to ai ƙarya ne wannan ƙaryatawa na ka je ka ta ƙaryatawa mu ne mun ga zahiri jama'a na fata an gane wannan kamar yadda idan suna maulidi za ga sun gayyaci arna sun zo wajen ko a garin nan ana yi ko ko a garin nan ana yi ba so ɗaya ba so biyu ba kuma kowa ya gani mutunansa da haka jama'a mu sani babu wani haɗi tsakanin musulunci da kafirci babu wani haɗi tsakanin musulunci da kafirci babu yadda za a yi musulmi ya zama ɗaya da wanda yake kafiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kokari wajen hada kai da arna ba jama'a musan wannan manzon Allah bai taba hada kai da arna ba a tarihi in kaga an yi wani zamantakewa tsakanin musulmi da arni sai dai a sa wasu dokoki na zamantakewa na kokarin zaman lafiya in sun so a zauna lafiya sai a zauna lafiya haka Allah ya ce wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah idan suka sauko suka ce a zo a yi sulhu a rubuta dokoki na wannan sulhin Allah ce fajnah laha to kai ma ka sassauto a rubuta dokokin da za a yi wa tawakkal ala Allah in kuma kai ka dogara ga Allah to wannan jama'a kai tsaye za ga cewa yana daga cikin abin da ya kamata jama'a mulka dubawa a musulunci kai tsaye wanda ya aikata irin wannan aikin jama'a za ka kira shi suna musulmi domin nuna soyayya ne kai tsaye ga wanda yake wani wani mumini kuma ƙwar'ani cewa la yattakhidhu al-mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin kada muminai su riƙe kafirai a matsayin wa a matsayin masoya majibintan su kyale muminai wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka falaysa min Allah fi shay'in babu ruwan Allah da shi malamin tafsiri tace ya kafirta shine ma'anan falaysa min Allah fi shay'in to ka gani aw sahaha madhhabahum domin a wurin jawabi zaka sanya cewa to dai kiristoci da ba ku ƴan uwanmu ne kuma ne duka muna tare ko irin yawon da ake a zagaye gari a lokacin azariya za ka dinga dinga arna nan a ciki da cross ɗinsu da komai da su ake wannan gangamu saboda dama addinin an gina shi akan menene akan yahudanci ne addini ne wanda ba shi da kamancecciya da musulunci ko ɗan ƙanƙani shi ko arni in ya samu dama akan kashi kenan kashinka ya bushe ba zai taɓa raga maka ba Allah ya riga ya faɗa mana la yarqubuna fi mu'minin illan wala bimma Allah ta'ala ka gafarta mana to jama'a kun ji fa yakunu mu'taridan 'ala Allah hina kaffarahu wannan sai zama yana kokarin yin jayayya da Allah ne yayin da Allah ya kafarta shi kuma yana bijirewa Allah madaukakin sarki fa yajibu an yukaffira al-muslimu man kaffarahu Allah dan haka jama'a ya zama wajibi akan musulmi ya kafirta dukkanin wanda Allah ya kafirta shi wa man ashraka billahi azza wa jal haka nan dole ne ka kafirta wanda duk ya shirka da Allah madaukakin sarki wa an yatabarra'a minhu kuma dole ne ka yi baran-baran da shi dole ka yi farno-farno da shi to ba ka ba shi dole ka bijire mishi kama tabarra'a ibrahimu min abihi wa qaumihi kamar yadda annabi ibrahimu alaihi salam ya bijirewa babansa mahaifinsa da kuma wani da kuma mutanensa qala Allah madaukakin sarki yace yana ba da labari game da labarin annabi ibrahimu alaihi salam wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun Allah ya ce ka ambatawa al'umma ka labarin yayin da annabi Ibrahimu alaihi salam ya ce wa babansa da kuma mutanensa inna ni bara'un mimma ta'budu lallai ni ina na barranta na yi fito na fito ina nuna ƙiyayya ta a fili gabarin abin da kuke bautawa illal ladhi fatarani sai dai kadai ga wanda ya kaji halitta ta fahuwa ya hadin fa innahu sayahdin to lallai wannan ina da yakinin shi da shi yadda ni zuwa ga hanya mai daiciya an gane wannan ko kaga annabi Ibrahim alayhi salam ya barranta ga babansa mahaifinsa da kuma mutanansa bai ce a ai waɗannan abun da ake aikata dangin mu ne ai mu yi hakuri da su ba ɗan gida ɗaya muke ko ko a ai mahaifina ne tunda da yana kan kafircin nan baran ɗaya ta ci gaba da yin hakuri akan kafircin nan har sai ya mutu ya bar duniya na yi to kai kai alƙawari da Allah cewa za ka yi shekaru masu yawa ne baka da wani alƙawari da kake da shi tsakaninka da Allah madaukakin sarki jama'a ina fata an fahimci wannan naka jama'a wajibi ne mutum ya dauki mataki akan wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu aw sahaha madhhabahum ko kuma suke kokarin inganta mazhabansu an gane wannan kai kokarin inganta mazhabansu wane mazhaban kafirai me wannan yake nufi mutum ya yi ƙoƙarin inganta wani abu daga cikin abin da su waɗannan kafirai suke kai ko ya ƙoƙarin ba su uzurin cewa to ai abin da suke aikatawa bisa ga jahilci ne to shi yana ganin dai gaskiya an musu anyi hukuncin aka ce musu kafirai jama'a ina fata an fahimci wannan مالتي إذا صحها مذهبهم أوكي هذه أشد تو جماعة وانا ما شيف كوميمي وانا ما يفصلني جماعة أنقال وانا نكو wannan ya fi tsanani me yasa ya fi tsanani malai ce idza sahaha madhhabahum idan ya inganta mazhabarsu ko hanyar da suke bi wajen bauta aw qala fil ladhi ya'malunahu nazar ko kuma suka ce a ai cikin abin da suke aikatawa dinnan gaskiya a dai kai abin dubawa ya kamata dai a duba kafin a musu hukunci hadha innama huwa ittikhadhu wasa'il to ai abin da su suke yi dinnan kawai suna da wani tsani ne zuwa ga Allah aw yaqulu ko yace ha'ula'i juhalun waɗannan mutanen jahilai ne waƙa'u fi hadha an jahlin sun fada cikin wannan abu ne bisa ga jahilci amma da suna da wani ilimi da sun kauce waɗannan abubuwa wa yudafi'u anhum zaka ga yana ba su kariya fa hadha ashaddu kufran minhum mala yake to wannan yafi waɗancan tsananin kafirci ma jama'a li'annahu sahhaha al-kufra saboda wannan kai tsaye jama'a ya inganta kafirci ai ko ya inganta kafirci kai tsaye aw sahaha shirka ko kuma ya inganta shirka da Allah aw shakka ko kuma ya inganta shakka sama da mene sama da abinda Allah ta'ala ya aiko manzanni da shi sama da abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya karantar da mutane jama'a ina fata an gane wannan qala subhana Allah madaukakin sarki wanda sarki ya tabbatar masa yace innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin lalle waɗannan waɗanda suka kafirce min ahli alkitabi daga cikin ma'abota littafi wal mushrikina da mushrikai fi nari jahannama waɗanda suna cikin wutar jahannama khalidina fiha kuma za su dawwama a cikin wannan wuta ɗin Allah ya ce ula'ika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafiya sharrin halittan Allah kaji jama'a ula'ika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafiya sharrin halittun Allah baki ɗayansu wa ahlul kitabi al-yahudu wan nasara waɗannan ke cewa ma'abota littafi su ne yahudawa da kuma kiristoci jama'a an gane wannan ko wal mushrikuna su ko mushrikai humul ladhina abadu ma'a Allah ilahan wa ma'budan ghayrahu sune waɗanda suke bautawa wani Allah a matsayin abin bauta a matsayin kuma wanda ya kamata ya cancanci abota masa ba Allah ba jama'a ina fata an gane wannan qala subhanahu gashi nan Allah madaukakin sarki yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam haqiqa waɗanda suka ce isa dan maryam masihu isa dan maryama Allah ne sun kafirta injuwa inji Allah kai sai kake cewa a bai kamata a kafirta su ba ka karyata qur'ani ko ba karyata ba ka karyata alqur'ani ka'idan malamai ce kuma duk mutumin da ya karyata ƙur'ayin ƙur'ani ƙwaya ɗaya jama'a ko da ya yi imani da duk ayoyin ƙur'ani ya kafirta saboda ƙur'ani guda ɗaya ne ba zai ka ce ka yi imani da wani sashi ka kafirce wa wani sashi ba jama'a ina fata an gane wannan ba zai taɓa yiwuwa ba babu wani ciki da waje a'a kawai in za ka yi imani ka yi imani udkhulu fi silmi kafa jama'an gane wannan ko wa qala subhana hakanan Allah madaukakin sarki yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha hakika waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne to su ma sun kafirta kenan kai tsaye Allah yana nuna maka cewa kiristoci masu cewa masu aqidan trinity three in one domin one over three is one according to Christian mathematics shi ne ɗaya bisa uku ɗaya ne ina fata an gane wannan abin da suke cewa kenan shi ne Allah uba Allah ɗa Allah ruhu mai tsarki kuma dukan sun dunkule sun zama Allah ɗaya shi ne wani uba fiye ne to Allah ya ce masu irin wannan aƙidar su ma sun kafirta akwai wanda ya sai da su musulunci jama'a akwai wanda ya sai ce kuma abin da suke daidai ne na'am ila an taquma sa'a ba za a taɓa samun wanda zai ainihin wato inganta wannan ba kuma ya zama ingantaccen abu jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu to jama'a kun ji wannan wa qala subhanahu wa ta'ala hakanan Allah madaukakin sarki wanda sarki ya tabbatar masa yace innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle waɗannan waɗanda ke kafircewa Allah da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rusulihi kuma suke son su rabe tsakanin Allah da manzansa wa yaquluna kuma zaka ji suna cewa nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd mun imani da wani sashi na littafin da Allah ta'ala ya saukar kuma mun kafirce wani sashi wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila kuma suke son su riki wani hanya da wani tafarki tsakankanin waɗannan Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan sune kafirai original an gane wannan ba photocopy ba ula'ika humul kafiruna haqqa waɗannan su ne asalin kafirai na gaskiya Allah ya ce wa a'tadina lil kafirina azaban muhina kuma lallai Allah madaukakin sarki yayi tanajin azaba ta wulakanci ga kafirai Allahu akbar kenan kaga Allah madaukakin sarki jama'a kai tsaye ya ainihin wato yi ƙoƙari na tabbatar mana da cewa duk mutumin da ke cewa ya yi imani da wani sashi na littafi ya kafirce wani sashi ya yi imani da manzanni bai yi imani da manzon Allah ba ya yi imani da sauran littafai bai yi imani da alƙur'ani ba Allah ce mana waɗannan su ne asalin kafirai originals an gane wannan ko su ne kafirai na asali Allah ya ce kuma yi tanajin azaba ta wulakanci ga dukkanin waɗanda suka ainihin wato kafircewa Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ka datar da mu ka shiryar da mu wa qala subhana kuma Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul nisa Allah ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lalle Allah madaukakin sarki mai tara munafiƙai ne da kafirai a cikin wutar jahannama baki ɗayansu a suratu tauba Allah ta'ala ce wa'adallahu almunafiqina walmunafiqatu walmushrikina walmushrikati nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adhabun muqim Allah ya ce Allah ya yi alkawarin wuta ga munafikai maza da munafikai mata da mushrikai maza da mushrikai mata me musu alkawari nara jahannama wata irin wuta ta jahannama khalidina fiha kuma za su dawwama a cikin waɗannan wuta hiya asbuhum wannan wutan kuma ta ishe su a matsayin ainihin wato azaba wa la'anahumullah kuma Allah ta'ala ya tsine musu albarka kuma suna da azaba madawwamiya a cikin wannan wutar jahannama Allah ta'ala ka kiyashe mu to jama'a kun ji wannan shine annaqi salih dole ne jama'a ka kafirta wanda Allah ya kafirta shi dole wanda kafircinsa ya bayyana a cikin littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne ka ji cewa wannan mutumin ka kafirta shi kuma ka tabbatar da cewa wannan abin da yake kai ba addinin gaskiya ba ne jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu idan haka jama'a mun ji wannan annaqid rabi' abin da ke warware kalmar la ilaha illallah na hudu man i'taqada أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأفضل وأن حكم غيره أحسن من حكمه وأعدل duk mutumin da ya ƙudirce a zuciyarsa cewa akwai wata shirya da ba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba wacce ta fi shiriyar manzon Allah cika an gane ko kuma ta fi falala sama da shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa anna hukma ghairihi da kuma cewa lallai hukuncin wani Allah ahsanu min hukmihi ko hukuncin da manzon Allah yayi ahkamu min hukmihi shi yafi zama shi yafi cancanta shi yafi dacewa da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa a'dal kuma shi yafi dacewa da adalci saboda hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin ya kafirta Allahu akbar jama'a kun ji da malamai suke tsaro al'amara ko duk mutumin da yake da aƙida a zuciyar shi ya ƙudurta cewa shiriyar wani wanda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ta fi cika sama da shiriyar manzon Allah kuma ta fi falala sama da abinda manzon Allah ma ya kawo kuma cewa hukuncin waninsa shi ya fi dacewa shi ya fi kyau sama da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hukuncin wani shi ya fi zama mafi adalci sama da hukuncin manzon Allah to jama'a wannan mutumin ya warware kalmar la ilaha illallah ai ina ganin inda za mu tsaya anan ma da an gane karatun nan ko ko iyaka nan muka tsaya ka ji an ɗauko wani abu ana nuna farlansa sama da na manzon Allah a ce maka ma ai wannan ta fita manzon Allah wani jahilin daƙiƙi sai ya ɗauko maka maganar manzo Allah sai ce maka ai wannan ba cikakkiya ba ce saboda a cikin ta manzon Allah babu kaza da kaza ko wani ya ɗauko salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce maka to ai salatin manzon Allah ba cikakkiya ba ce tunda Allah ya ce wa sallimu taslima to babu taslimi din a ciki saboda haka bata cika ba sai a je a ɗauko wanda wani ya kawo a ce ta fi ta manzon Allah a ba ta fallan da ta fi ta manzon Allah kaga wannan jama'a kai tsaye menene to ka duba ka gani duk wanda ya kudurta cewa shiriyar wani ta fi ta manzon Allah ko ta fi dacewa da ta manzon Allah ko ita ce mafi kyau sama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to jama'a wannan mutumin ya warware kalmar shi la ilaha illallah musan wannan mala yace kallazina yufaddiluna hukma tawaghiti ala hukmi kamar waɗanda suke fifita hukuncin tsagutu shi ne dukkanin wani wanda ba Allah ba ko? dukkanin wani wanda ba Allah ba wanda aka bautawa ko wanda aka yi wa biyayya to duk wanda suke ƙoƙarin ainihin wato fifita hukuncin wani wanda ba Allah ba to irin su ma sun shiga cikin wannan jama'a فكل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات duk wanda yake ganin cewa yake kuma kuditawa a zuciyarsa cewa ya halatta a iya yin hukunci da wani abu wanda ba shari'ar Allah ba a cikin mu'amaloli na yau da gobe awil hududi ko dokoki a ce duk wanda ya zina inda ya taɓa yin aure a kashi sai ce kai gaskiya wannan dokan ta tsanani ba wani sassauci to jama'a wannan ya wa kalmar la ilaha illallah me yasa saboda yana ƙoƙarin kishiyantar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kuma yana kyamar dokan ma kamar yadda aka yi ƙasar nan ko a jihar Zamfara an tabbatar da shari'a wata mata ta yi zana za a jefe ta ƙungiyoyin arnan sun ku same ta to ke kin yadda to tun da haka ne ke ɗauka ƙara ina fata an gane wannan aka dinga ɗauka ƙara aka yi wani aka ɗauke ta ma kai ta America aka ce ta je can ta wala wani ta ji daɗin ta abinta ba abin da zai dame ta to jama'a yin aikata irin wannan ke jama'a kafirci mu sani warware kalmar la ilaha illallah saboda mene kamar mutum bai yadda da wannan hukuncin da Allah madaukakin sarki yayi bane jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu to jama'a kun ji aw ghairihima ko mutum ya yi kokarin tabbatar da wasu dokoki ko wasu mu'amaloli na yau da gobe ya ce aina wanda ake gudanarwa ne ma sun fi wanda manzon Allah ya kawo wa in lam ya'taqid anna dhalika afdalu min hukm ash-shari'a malai ta kai ko da ma mutum bai kudirce a zuciyarsa cewa wannan yafi shi yafi shine mafifici akan shari'a ba ko to ya wawar kalmar la ilaha illallah li'annahu yakunu bidhalika qad istabaha ma harrama Allah ijma'an domin da wannan zai zama mutum ya halatta abinda Allah ya haramta ijma'an an gane wannan ko da ijma'in musulmi mutumin da zai nuna baka ai ya halatta ma a yi gidan karuwai to dan menene ai zamani ya canza yanzu duk wanda ya so ya abu ai ya halatta yi a dokan ƙasa to ai kai musulmi ne ko faɗin wannan maganar kawai ta sa kawowar karin ka la ilaha illallah da abin da kake cewa ya halatta a gina wani gidan da za a rika yin zina zina ma halal ne wanda ya so ya yi wanda ya so ya bari saboda ba a yin shari'a musulunci to ba laifi kowa ma ya ishe ki ayansa yadda ya so yin wannan jama'a yana jefa mutum zuwa ga musiba da bala'i an gane wannan ko jama'a to duk wanda ya haramta abin da Allah ya halatta faqad naqada la ilaha illallah to wannan ya warware wannan kalmar ta la ilaha illallah Allah ta'ala ka kiyashe mu wa man ra'a infadh hukmi Allah fi qat'i yadi sariq duk wanda ke ganin cewa zartar da hukunci game da yanke hannun barawo idan yayi sata aw rajmi zani ko kuma jefe wanda yayi zina al-muhsin ko al-muhsan wanda ya taba yin aure la yunasib la yunasibu al-asr al-hadir cewa gaskiya wannan bai dace da hukuncin zamani ba faqad naqada la ilaha illa Allah to wannan ma ya warware kalmar la ilaha illa Allah ya ridda jama'a ina fata an gane wannan i kuma jama'a ba magani suna yi ai muna gani ana yi ko jama'a kala kala ga sunan a wannan zamanin da muke ciki jama'a kowa ya san wannan mutum ne zai aikata wani hukunci sai ce shi an kai shari'a court shi sai ya dauka ya koma shi customary court ko court of appeal ya koma wata court ta arna ce can zai je shi ya je yi a yi masa hukunci shi ba za a masa hukunci da musulunci ba shi bai yadda ba sai ce to ai kuma ƙasa ta ba da yanci duk wanda ya so ya yi hukunci da abin da ya so ko an ba shi dama to ka sani wannan aikin da kai ya fi da kai gaba da musulunci wa man i'taqada anna al-anzimata allati yasunnuha an-nas afdal min shari'ati al-islam hakan nan wanda ya kudurta a zuciyar shi cewa waɗannan tsare-tsaren da mutane suke kawo wa kansu a tsara wasu dokoki da wasu abubuwa duk wanda ya kudurta cewa afdal min shari'ati al-islam irin waɗannan tsare-tsare na zamantakewa tsakanin mutane sun fi shari'ar musulunci da Allah ta'ala ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama aw anna al-hukma al-islami anna hukma an ahkam al-islami la yasluhu tatbiquha fi hadha al-asr ko kaji mutun yana cewa ai hukunce hukuncen musulunci gaskiya ba su dace da wannan zamanin ba ba a faɗa ana faɗa to duk wanda ya faɗi irin wannan maganar cewa hukuncin musulunci bai dace da wannan zamanin da muke ciki ba saboda yanayin zamani ya canza au annal islama kana sababan fi takhallufil muslimin ko wani ya ce maka ma to ai wannan musuluncin ma dishi ya kawo mana zudani ya kawo raba kan mutane da ba musuluncin ma da ai dai mutane kansa a ɗaya yake au yaqulu ko kuma kaje mutum ya ce إن الإسلام محصور في علاقة المرء بربه دون أن يكون له حكم في شؤون الحياة الأخرى شو مسلم كنا فيا تقيد شيء متاني جمدا علاقة كان كان متاني لجونا سكوت علاقة كان متن da ubangijinsa musulunci nan yazo ya takaice mutum kwarai da gaske cikin abin da ya shafi alaƙarsa da mahaliccinsa duna an yakuna lahu hukmun fi shu'unil hayatil ukhra sai ce musuluncin nan gaba ɗaya ma mutum da baibayi ya hana mutum ma gaba ɗaya ƙirƙiro wasu hukunce-hukunce da wasu ababe da za ta taimake shi a sauran rayuwar shi to duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin ababen da muka lissafa jama'a faqad naqada la ilaha illallah wannan ya warware kalmar shi la ilaha illallah an gane wannan me yasa saboda ai kalmar shahada falle biyu ce jama'a haka ne faɗin la ilaha illallah sai wane muhammadun rasulullah to faɗin kan cewa muhammadun rasulullah yana hukunta abubuwa kamar haka jama'a ina fata an gane na farko shine mun san ka'idan yin imani da manzon Allah shine na farko yanzu to kai imani da shi a matsayin manzo ko sannan mene wa tasdiquhu fi ma akhbara da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya mene eh cikin abin da ya faɗi ko sannan wajitinabu ma naha anhu wa zajara da kuma nisantan dukkanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani ga barin aikatawa sannan wa alla yu'badallahu illa bima shar'a da kuma cewa ba za a bauta wa Allah da komai ba sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo man da shi da shari'a sannan wal amaru bi shari'i bi shar'ihi wa tahakum ila shari'atihi dole a sami yin aiki da shari'ansa da kuma yin hukunci da irin hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da bin umarninsa da kuma nisantar dukkanin abin da Allah ta'ala ya haramta ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan duk wanda ya kudurta cewa akwai wata shirye da ta fi ta manzon Allah cika ko wani hukunci da ya fi dacewa da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to wannan mutumin bai shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane jama'a san wannan shi ne abin da malamai suke faɗa shaidawansa cewa annabi muhammadu manzon Allah ne to ta lalace kaga falle ɗaya na kalmar la ilaha illallah ta samu matsala ko Allah ta'ala ka shirye da mu dan haka jama'a kun ji wannan shine abin da malamai suke faɗa ko da gani kake a'a bai fi na manzon Allah ba amma hukuncin yayi daidai da na manzon Allah to shi ma jama'a wannan kafirci ne kai tsaye wannan yana fitar da mutum daga musulunci domin babu wani addini babu wani hukunci babu wani ibada da ta yi ɗaya da ta manzon Allah jama'a babu an gane wannan ko ta manzon Allah ita ce mafificiya ba ma mai yin kunnin doki da ita daga ta manzon Allah sai ta ɓata babu ta uku babu za ce akwai wata shirya kuma tsaka-tsaki babu wannan jama'a musai da zarar an bar hukuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to an bata an shiga cikin rikici jama'a Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ka tsaye mana imanin mu wa kullu man istahbaha ma harramahu Allah wa rasuluhu haka nan duk mutumin da ya halatta abinda Allah ya haramta da manzansa mimma huwa ma'lumun min ad-din bid-darura daga cikin abinda a larura ma'ana abu ne wanda kowa ya riga ya san shi a shari'ance ka zina kamar mutumin da zai halatta maka zai ce ai ya halatta ma a yin zina ba laifi babu irin wannan a cikin wasu hanyoyi wanda daga cikin wasu ka'idoji da ake kawowa na su ainihin wato wasu hanyoyi da suke kiran kasu zuwa ga addinin musulunci ma su a wurin su zina halal ne kamar yadda wani ke faɗa ko ke cewa ai wannan addinin ba koyi bane kawai in ka samu mace ka cita ba matsala in ka samu giya ka sha ba wani matsala ai wannan shine asalin addinin ma to kaga jama'a fadin wannan magana kawai yarda ce jama'a kuma irin wannan gashi nan an dauka ma ana yadawa kowa ya ji kuma yanzu fadin wannan laifi ne ina fata an gane a wurin wasu fadin wannan laifi ne domin jama'a kullum muna jaddadawa masu bin addinin haƙiƙa wannan ita ce su jama'a kai duk abin da za ka yi kai ba shari'a musulunci ba ta hawa kanka saboda kai kana aiki da menene su suna aiki da haƙiƙa ne ina ba ta an gane wannan kuma haƙiƙan nan sai ce maka addini ai yana zahiri da baɗini to su suna aiki da baɗini ne ko da kai kana ganin saɓon Allah ne to su a haƙiƙa ne wannan abin ba saɓo bane ga Allah kamar wanda zai ce ma aje a rike masa jaka ya sadu da ita jaka fa dabba wai kuma malami ya ce kuma wannan shi ma daga sai ilimin hakika ko a zahiri kuna ganin kaman amma shi a hakikani yana ganin daidai ne Allah ka shiryar da mu war riba da mutumin da zai ce ai cin riba halal ne ai ba kudin kake dauka ake yin business din ba har wani yanzu idan ya zamto wai zai taimaki dan uwansa sai ce kana son taimake ka eh to ka je ka bude ka je ka bude deposit account a banki ka bude wani current account sai ya baka miliyan biyar ka je ka zuba account din ko miliyan goma sai a bar wannan kuɗin zuwa wata biyar za ga sun ƙaru sun hayayyafa sun zama kan miliyan goma saboda interest da ake sawa ko to in aka gama sai ce to ni ciro min kuɗina idan ya ciro ma kuɗinka sai ce to sauran kai ka je ka ci gaba da business shi na taimake ka kaga wannan jama'a shine asalin halatta abin da Allah ta'ala ya haramta domin jama'a cin riba haramun ne kowa ya sani wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba Allah ya halatta cinikayya amma ya haramta cin riba shi yasa ita riba take da hadarin jama'a da wanda ya ci da wanda shine wakili da garanto da wanda yake bayarwa duka Allah ya tsine musu albarka haka manzo Allah ya faɗa la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa shahidihi Allah ya tsine mai baga riban da wanda ke ansa da wanda ma yake shine garantu da shaidu duka tsinannu ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal khamr da mutumin da zai halatta zai halatta shan shan giya kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa ko yace a sha ruwa ba laifi bane mana a sha giya ba laifi bane fadin wannan magana jama'a kafirci ne ya kafirta da wannan magana ya ayu allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum turhamun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون توسي ولي يقولك أي بالي في أشار وبالي في بني إيه شنجي اللي لي في ذاك جماعة مسني دجيا دويوي دقوايا دشولشو da dukkanin wani abu da za a sha wani zai ɗauki hankalin mutum ko sunan shi giya kaka ɗauka sai wacce sai burkutun anguwan mangu ko da wani haka yake ɗauka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa dukkanin abin da yake gusar da hankali qaliluhu wa kathiruhu haram manzo Allah ya ce kaɗan ɗinsa da mai yawansa gaba ɗaya haramun kada ce ai na shayi bugar da ni ba a'a shansa ɗin haramun ne Allah ya riga ya haramta tunda dai in an sha mai yawan zai bugar aiko to haramun sunan shi jama'a magana wannan haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama sai jin ka to ai ni ko yake sha ko ina ɗan caji ina son ɗan jin hayi ne ai wannan ba giya bane a ka bata ɗan uwa giya ne manzon Allah ya ce kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram duk abin da ke gusar da hankali ke bugarwa menene giya ne duk abin da ke giya kuma menene haramun ne Allah ta'ala ka shiryar da mu ila ghairi zalika da wasu waɗannan ma jama'a fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin to jama'a mai aikata irin wannan aikin ko ya kafirta jama'a da ijma'in al'umma musulmi baki daya an gane wannan ko jama'a qala subhanahu Allah maɗaukakin sarki ya ce, "A fa hukumar jahiliya ta bugun yanzu jama'a hukuncin maguzanci suke nema su rika bi, wa man ahsanu min Allah hukumar ya ƙaumin yuƙinu, ai, babu wanda ya fi Allah kyakkyawan hukunci amma ga mutanen da ke da yaƙini. An gane wannan jama'a, babu wanda ya fi Allah ke, wa man ahsanu min Allah, mana wane ne ya kai Allah mafi kyawun hukunci, ya ƙaumin yuƙinun, ga wanda suke masu yaƙini ma'anan man anan malamai ka ce malamai suka ce ma'anan shi la ma'ana la ahsanu min Allah hukman babu wanda yafi Allah mafi kyawun hukunci amma li qaumin yuqinun ga mutanen da suke da yaƙini da sakankancewa game da ainihin wato hukuncin Allah madaukakin sarki kaga shi hukuncin magudanci mun shi ma kafirci ne ko shi yasa yana daga cikin aikin da yasa Allah ta'ala ya tsine wa yahudawa shine mene halatta abinda Allah ta'ala ya haramta kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu sun kasance ba sa hanin junansu ga barin aikata muna aiki kai ba wannan ba fa'aluhu aikatawa ma suke a ce labi sama kanu ya fa'alun tir da abin da suke aikatawa قال سبحانه الله مدوكاkin sarki cewa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafiruna to waɗannan jama'a su ne kafirai Allah ta'ala ka shiryar da mu insha Allah ta'ala nan zamu takaita saboda ainihin wato lokaci muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu akan bin tafarki na gari Allah ta'ala muna roƙonka tsare mana imanin mu Allah ta'ala muna roƙonka ka shirye da mu zuwa tafakin ka madaidaici ya Allah muna roƙonka marasa lafiya daga cikin mu na gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ta'ala ka ba mu ikon gudanar da lokaci da lafiyar mu ta hanyar da kake so kuma ka yarda da ita ya Allah muna roƙonka Allah ka shirya mana zuriyar mu baki daya Allah ta'ala ka shirye da mu shirya da gare ka ya Allah muna roƙonka ‘yan uwan musulmi da ke cikin halin ƙaƙanikayi a sauran sasannin duniya gaba ɗaya, ya Allah muna roƙonka, muna ainihin wato ne tawassuli da kamun ƙafa da sunayenka mafiya kyawu, da sifofinka mafiya kamala, ya Allah ka ainihin wato tsirtar da waɗannan bayan Allah, Allah ka tsare musu ginenansu. waɗanda ke aiki laila nahar wajen zaluntarsu da fidda su daga gidajensu ya Allah ka dammara su Allah ka rusa su Allah ka rusa wannan shiri nasu Allah muna roƙonka mu kuma ka zaunar da mu lafiya ka ba mu lafiya ya Allah duk wanda ke kokarin gurbata mana lafiyar mu da zaman lafiyar mu ya Allah muna roƙonka ya Allah shi ma ka ainihin buwaye shi ka shagaltar da shi da abin da ke gabansa Allah ka tsare mu daga makircin su Allah ta'ala ka shiryar da mu وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته